أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا معنا ولا منا ولا من بيننا شقيا ولا محروما أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته bayan haka yan uwa muna jaddada godiyarmu ga Allah subhanahu wata'ala wanda ya nufaci haduwarmu a wannan wuri mai albarka muna roƙon shi madaukakin sarki ya shige mana gaba ya yi mana muwafaka da dace cikin abin da muka gabatar da wanda za mu gabatar ya sa ya zama hujja gare mu gobe alkiyama ba hujja akan mu ba dan wa kusan yau lahadi muna hudu ga watan uku shine watan rabi'ul awwal hijirar manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina 1438 wanda ya daidai da idayar shekaru ko watannin bature hudu ga watan sha biyu shekara ta 2016 miladiya alhamsulam to ko bulun in za kara ko bulun in za kara haka na saman ba? na'am na'am iya wannan ba? wanda kusan in ce satin da ya gabata mun yi muhabara a wannan majalisi namu mai albarka bayan kammala darasinmu na littafin sirar manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wanda kuma a yau ne za mu fara sabon darasinmu a wannan littafi mai albarka na hisnul muslim wanda ina ganin babu doguwar mukaddima domin dalilai sun gabata abin da ya sa muka zaɓi wannan littafin don karanta shi a wannan majalisi namu mai albarka ina ga yanzu bukatar da muke da ita shine mu shiga karanta mukaddima ta wanda ya sharhin littafin da kuma mukaddima ta wanda ya wallafa littafin kafin mu shige cikin littafin kai tsaye baji a mukaddima ta wanda yake ya sahaha littafin shine wanda ya masu sharhi da kuma mukaddima ta shi wanda ya wallafa littafin da farko wanda ya wallafa littafin shi ne sa'id ibn ali ibn wahab al-fahabani amma wanda ya sharhin shi ne majdi ibn abdulwahab al-ahmad to sai yake cewa in alhamdulillah godiya ta tabbata ga Allah nahmaduhu muna gode mar wa nasta'inuhu muna neman taimakon shi wa nastaghfiruhu muna kuma neman gafaran shi wa na'udhu billahi min shururi anfusina muna neman tsarin Allah daga sharrin kawunan mu وسيئات أعمالنا da kuma munanan ayyukanmu man yahdihillahu fala mudilla la duk wanda Allah ya shiryar da shi ba mai batas da shi wa man yudlil wanda ko Allah ya batar da shi fala hadiya la babu mai shiryar da shi a cikin wannan mukaddima mai albarka a daidai wannan gabar bayan gabatar da yabo da godiya da neman taimako da istighfari da neman tsarin Allah daga sharrin kawuna da munanan ayyuka sai mukaddimar ke nusar da mu zuwa ga cewa wanda Allah ya shiryar da shi shine shiryayye babu mai batar da shi wannan kuma Allah madaukakin sarki shi ke shiryar da wanda ya so ya ga dama a nan za mu iya fahimtar shiriya kala biyu ce akwai shirya ta bayani da gaya wa mutum abin da Allah da manzo suka faɗa wannan shiryarwa ce akwai shirya ta yin muwafaka da dace ya zama abin da ake son mutum ya fahimta a addinanci ya yi tasiri a cikin zuciyar shi wannan kuma Allah maɗaukakin sarki shi ke mallakar wannan shi yasa za mu ga yana gaya wa manzon shi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam cewa innaka latahdi ila siratin mustaqim kai kana shiryar da mutane zuwa ga tafarki wanda yake daidaitacce shine tafarkin musulunci amma a wata ayar sai mu samu Allah na gaya manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam cewa innaka latahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha innaka latahdi man ahbabta kai ba za ka iya shiryar da wanda ka so ba walakin Allah ya hadi man yasha sai dai Allah shine ke shiyar da wanda yaso wannan haƙi ne ga dukkan wani wanda yake da cancanta ta yi da'awa ya kirayi mutane ya nusar da su ya gaya musu Allah ya ce annabi ya ce wanda in ka faɗa haka to babu ko shakka ka isar da sakon da ake bukatan ka isar ka sanar da abin da ake bukatan ka sanar ka yi kira zuwa ga abin da ya cancanta a ce ka yi kira zuwa gare shi amma shin zai zama lazimi idan ka yi kiran a ce mutanen sai sun fahimci addini sun bi wannan ba ikonka ba ne za ka iya yin kiran mutum ya fahimci addinin kuma za ka iya yin kiran mutum ba zai fahimci addini ba manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya fi kowa fasaha ya fi kowa balaga ya fi kowa iya magana ya fi kowa ikilasi da tsoron Allah ya kirayi wasu mutane sun ba da gaskiya da shi wasu mutanen ba su ba da gaskiya da shi ba sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam wannan yasa muke roƙon Allah madaukakin sarki a cikin sallolinmu cewa ya shiryar da mu tafarki daidaitaccen tafarki ihdinas siratal mustaqim tafarkin waɗanda ya ni'ima a gare su su ne muminan ƙwarai ba tafarkin wanda ya shi da su ba su ne yahudawa ba kuma tafarkin batacci ba su ne nasarawa ya ce wa shaɗu Allah ilaha illallah wahdahu la sharika la ina shaidawa ba wanda ya cancanta a kaɗaita da bauta sai Allah shi kaɗai la sharika la baya da abokin tarayya wa anna muhammadan abduhu wa rasulu na shaida annabi muhammad bawan shi ne manzon shi ne sallallahu alaihi wa alihi tsira da aminci sabbata gare shi da alayen gidan shi wa ashabihi da kuma sahabban shi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin da waɗanda suka bi su bi ihsanin da kyautayi ila yawmiddini har zuwa ranar sakamako shi ne ranar addini wasallama tasliman kasira Allah maɗaukin sarki ya tabbatar da aminci gare su aminci mai yawa amma badu bayan haka fahada sharhun muktasar wannan sharhi ne takaitacce lihisnil muslim ga littafin hisnil muslim min azkaril kitabi was sunna wanda yake dauke da azkar na alqur'ani da hadisan manzo sallallahu alaihi wasallam wanda sharahahu al-akhu fillah wanda ya sharhin wannan littafin shine dan uwa a addinance wanda ake ce da shi Majdi ibn Abdul Wahhab al-Ahmad sunan shi kenan ya fito ne min biladi Sham daga garuruwan Sham min al-Urdun daga Urdun wa kad bazala fihi juhudan jayyida ya bayar da kokari mai kyau kwarai da gaske jazahullahu khaira Allah ya saka masa da alheri illa anna al'isma sai dai karo illa anna al'isma sai dai karo yakan tabbata ne liman asima Allah ta'ala ga wanda Allah madaukakin sarki ya bashi kariya wa qad taba'ahu wa nasharahu an tariqil maktabati al-islamiyyah بالأردن يا بغاشي ونشره يا كما يا داشي عن طريق المكتبة الإسلامية تهنير مكتبة الإسلامية بالأردن أردن وننكم أمان ومؤسسة, الري... ومؤسسة الريان للطباء والنشر والتوزيع هكذا مؤسسة الريان liɓa'a wanda wuri ne na buga littafi wanne shari wattauzi shi kuma bi beirut a labanan wa ba da an balagani insha Allah na'am wa ba'at an balagani bayan labari ya same ni annal kitaba qad tubi'a littafin an buga shi ittasaltu bi sahibil maktaba al-islamiyya na sadu da shi ma'abucin maktabatul islamiyya wa bi mu'assasatir rayyan da kuma shi ma'abucin maktaba ta mu'assasatir rayyan wa talabtu minhuma irsalan nuska na ne musu aiko mun kofi min alkitab ilayya ma'ana sharhin da aka yi ina son in ga nuska din wannan shi ma wallafa littafin ke fadan haka kenan thumma qara'tu alkitaba sannan na karanta littafin ba'da an ursala ilayya bayan an aiko min shi fa wajadtu mulahazat sai na samu wasu wuraren da ya kamata a iya yin tsokaci wa akhda da kusakurai labudda min bayaniha wanda ba makawa a yi bayaninsu wa islahiha da kuma gyara su wa hiya alam na ati wannan kuma zai zo nan gaba kada na farko akpa na kala hashari kusakure wanda shi mai sharhin ya cirato su fi ta'awili ba'd sifat Allah ta'ala wajen fassara wasu sashe daga cikin sifofin Allah fi mawadi a wasu wurare mai likitabi a cikin littafin fabayyantu mazhaba ahlis sunna sai na bayyana mazhabi na ahlis sunna fiha wa allaktu alaiha na kuma yi ta'aliki shine karin bayani fi matan likitabi a cikin matanin littafin matakin farko kenan na biyu aqda zakar hasharihu kusakurai wanda shi mai sharhin littafin ya faɗa fi ba'adil masail fiqhiyya a wani sashe daga cikin mas'alolin fiqhu faqad dhikra ba'd al-aqwal faqad dhakara ba'd al-aqwal al-marjuha ya faɗi wani sashe na maganganu wanda ba su ne mafi rinjaye ba a su ne aka rinjaya ta bangaren hujja da dalili aw dha'ifa wasu maganganun kuma rauni suke da akwai warajjaha bi nafsihi babat tarjihat shi da kanshi ya rinjayar da wasu maganganun wani sashi na rinjayarwa fa zakartu alqawla alladhi arahu sawaba sai na faɗi maganar da nake ganin shine daidai muwafiqan lil adilla maganganun da ya dace da dalilai na biyu hazafa muqaddimata hisnul muslim mai sharhin littafin ya share muqaddima ta littafin hisnul muslim allati bayyantu fiha manhaji wanda a cikin muqaddimar ne na faɗi manhajina matafiyata da manufata don haka wajen mulahazat fa akbattuha sai na tabbatar da wannan muqaddima na hudu hazafal arqamal far'iyya ya shafe wasu nambobi na gefe ta hatal anawin wanda ke karkashin unwanin da za a yi magana akan shi yace fa akbattuha sai na tabbatar da wannan arqam ko kuma nambobin abu na biyar adabtu sharh ba'd al-kalimat na yi ibafa shi ne ƙarin bayani ga wani sashi na kalmomi wa sahatu ba'adal auham na kuma gyara wasu abin da nake ganin kusakurai ne wasaƙi da kuma sansarafa fi ba'adal ayati wal ahadis a wani sashi daga cikin ayoyi da kuma hadisai wal kalimat da kalmomi wal jumali da jumloli wal hawamish da kuma ƙarin bayanan da ake a gefe wuri na shida a baktu ba azal fawa'id na yi ƙarin wani sashe daga cikin fa'idodi fi sharhi a lokacin da nake sharhin littafin sai abu na bakwai al'afba'ul maɓa'iyya kusakurai wanda suka faru wajen buga littafin filkitabi wanda shi malin ya yi mulahazar su a littafin fasahatu ma zahara liminha abin da ya bayyana gari da sai na gyara sai abu na takwas ya ce wa ƙarji altu kalami na sanya magana ta bainal maƙaufaini tsakanin baka guda biyu sawa'un duk ɗaya ne kana zalika fil matani wannan ya kasance a cikin rubutun ne matanin awul hashiya ko kuma a gefe wa kuntu fi awwali kulli tashihin li a duk farkon inda zan yi magana dangane da abin da ya shafi gyaran magana zan ce kalal musahihu mai gyara littafin ya fada wa fil hawamishi ko ko fil hamish idan a gefe ne ramaztu lima adaftuhu fil hashiya bi qawli zan yi nuni zuwa ga abin da na jingina shi fil hashiya a gefe bi qawli zan ce magana ta ina nufin al musahihu shine wanda ya gyara wa ba da islahi hadhihi al-aqda bayan gyara wayannan kusakurai kad asbaha al-kitabu mufidan jidda an waye gari yanzu littafin ya zama mai fa'ida kwarai da gaske wallahi alhamdu godiya ta tabbata ga Allah lianna shariha badala fihi juhudan tayyiban mubaraka saboda mai sharhi ya bayar da kokari matuka gaya jazakallahu khaira Allah ya saka mada alheri wallahi as'al Allah nake roƙo an yaji ala hadal amal ya sanya wannan aikin ya zama khalisan li wajhil karim ya zama an yi shi don Allah wa an yanfa'ani bihi fi hayati wa ba'da mamati ina roƙon Allah ya amfanar da shi ya amfanar da ni shi bayan a rayuwata wa ba'da mamati da kuma bayan mutuwata wa an yanfa'a bihi shariha ina roƙon Allah ya amfanar da wanda ya sharhin wa man intaha ilaihi da ma wanda littafin yaje gare shi wanda kuma addu'ar malam za ta hada da har mu da muke karantawa kuma muke sauraro fa innahu khairu mas'ulin saboda Allah shine mafi alherin wanda ake tambaya ko wanda ake roƙo wa akramu ma'mulin shine mafi girman wanda ake burin abu auren shi wa huwa hasbuna Allah ya isar mana wa ni'mal wakil ma dalla da wakili wanda ake dogara zuwa gare shi shine Allah wala haula babu dabara wala quwwa babu karfi illa billahi al-aliyyil azim sai ga Allah wanda yake madaukaki mai kuma girma wa sallallahu wasallam Allah ya tsira da aminci wa barak ya albarka ala nabiyina Muhammad ga annabi Muhammad wa ala alihi da alayen shi wa sahbihi wa ashabihi da sahabban shi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin da waɗanda suka bi shi da kyautai har zuwa ranar addini shine ranar alkiyama al-musahhi wanda ya wannan gyare-gyaren shine mualliful asal wanda ya wallafa asal littafin hisnul muslim shine sa'id ibn ali ibn wahab al-qahtani harrara ya gama dubawa da gyarawa da tacewa a shiyatal arbi'a yammacin ranar laraba al-muwafiq wanda ya daidai da 15 sha biyar ga watan sha ɗaya shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da ashirin da shida wanda idan mun duba daga lokacin da ya yi aikin littafin wannan wajen gyaran shi zuwa yanzu kusan muna da shekara goma sha shida ke shekara goma sha biyu da watanni Allah maɗaukacin sarki ya saka masu da alheri to sai muƙaddimatu sharihi muƙaddima ta wanda ya sharhi littafin shi ma a muƙaddimar shi ya ce inna alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illa allah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh wanda ma'anar wannan ya gabata a waccan muƙaddima ta shi mawallafin littafin yace ya ayyuhal ladina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun ya ku waɗanda suka yi imani ittaqullah ku ji tsoron Allah haqqa tuqatihi haƙiƙanin tsoron shi wa la tamutunna kada ku mutu illa wa antum muslimun face kuna musulmi ma'ana ku dawwama ku tabbata akan musulunci ku yi fatan Allah madaukakin sarki ya anshi rayuwanku kuna musulmi ya ayyuhan nasu taqu rabbakum ya ku mutane ku ji tsoron ubangijinku allazi khalaqakum min nafsin wahida wanda ya halice ku daga rai daya ita ce ran adam alaihi salam wa khalaqa minha zawjaha wanda daga cikin wannan ran Allah ya halice matar shi ma'ana matar adam alaihi salam ita ce hawwa wa batta minhuma rijalan kathiran wa nisaa daga waɗannan mutanen guda biyu adam alaihi salam da matar shi hawwa'u daga nan ne Allah daidaita halitta masu yawan gaske maza da mata wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham roki Allah madaukakin sarki wanda kuke magiya saboda shi ko kuma sada zumunta saboda shi innallaha kana alaikum raqiba ubangiji mai sa ido ne mai kula da abin da kuke aiwatarwa ne ko abin da kuke fada ya ayyuhal ladina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida ya ku waɗanda suka yi imani ku ji tsoron Allah ku faɗi magana ta daidai idan kun ji tsoron Allah kun faɗi magana ta daidai yuslihi lakum a'malakum Allah zai kyautata ayyukanku wa yaghfir lakum dhunubakum ya kuma gafarta muku zunubanku wa man yuti Allah wa rasulahu faqad faza fawzan azima wanda ya bi Allah da manzon shi ya rabauta rabauta mai girma idan muka dubi mafhumul mukhalafa kenan wanda ya saba wa Allah da manzo ya tabe tabewa mai girma abinda ake bukata mutum ya kasance mai biyayya ga ayoyin alkur'ani da hadisan manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Allah madaukakin sarki ya mana muwafaka ya kuma datar da mu amma badu bayan haka fa inna asdaqal hadithi kitabullahi ta'ala mafi gaskiyar zance shi ne littafin Allah maɗaukakin sarki wato littafin alƙur'ani wa khairar lahadi mafi alherin shiryarwa hadi muhammadin sallallahu alaihi wasallam shi ne shiryarwar muhammad tsila da aminci tabbata gare shi wa sharrar umuri mafi sharrin al'amurra muku da fatuha abubuwan da aka faras da su kuma aka shigar da su cikin addini wanda ba addini bane wa kullu muhdathatin bid'a dukkan abin da aka farar da shi da sunan addini wanda babu shi alqur'ani ko hadisi farar da shi aka yi wannan abin bid'a ne wa kullu bid'atin balala kuma dukkan bid'a bata ne wa kullu balalatin finnar dukkan bata na wuta idan an ce bid'a kamar abin da imamu shafi a imamu shatibi ya faɗa cewa ɗariƙatun fiddini muktara'atu ba shar'iyya ita bidi'a hanya ce a addinance tana kama da shari'a amma abin da ɗan bidi'a yake nufi in yayi yana nufin wuce gona da ili wajen bautawa Allah maɗaukacin sarki wannan shi ake ce da shi bidi'a amma misali da mutum zai zo ya kiɗi ko ya zo ya rawa da sunan sabgar biki ko abin da ya kama da wannan wannan ba a ce mar bid'a sai dai a ce mar saban Allah abin da ake ci da shi bid'a wanda in mutum yayi yana tsammanin Allah zai bashi lada amma Allah madaukin sarki bai umarci manzon Allah yayi ba ko manzon Allah bai yi ba wannan shi ake ci da shi bid'a amma mutum da zai aiwatar da aiki ya san saban Allah ne yake wannan ba a ce mar bid'a dan haka bid'a shine mafi sharri sama da tsantsan saban Allah saboda wanda yake bid'a yana fatan ya ja wani ya gayyaci wani ya koyawa wani da suna addini alhali wannan abin ba addini bane mu dauka ala sabilil misal makada waɗanda suke kida suna samun kuɗi haka nan kawai daman su makada ne ko mawaka in ka tambaye mutum menene sana'arka ya ce waka ko kida amma ya san ba addini yake ba wannan abin da zai faɗa sabon Allah ne kawai amma wanda zai ɗauko wani abu ya buga da sunan bauta wa Allah kamar masu kaɗa mandiri su suna yi da sunan yi wa Allah bauta za ka samu mukhalafa abubuwan da da yawa sun saba wa shari'a a ciki to wannan abin sai ya zama shi ne mafi haɗari sama da wancan wanda zai yi kiɗa mun fahimta da kyau da haka sai ya zama bidi'a ne bidi'a haɗari ne ɗaya daga cikin magabata Allah masa rahama yake cewa ginin musulunci an gina shi ne da tubali na karantarwar manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam duk inda ka samu bid'a a liƙe da suna addini to sai da aka zare wani tubali na sunna sannan aka tura tubalin bid'a a ciki da haka za ka samu duk wanda ɗabi'an shi yin bid'a to yana matar da sunnar manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam sai dai da yawa mutanen ba sa ganewa Allah ke yi wa badu bayan haka قال رسول الله صلى الله عليه وسلم manzon Allah tsira da aminci sabata gare shi ce inna Allah ta'ala amara Yahya ibn Zakariya Allah madaukakin sarki ya umarci Yahya dan Zakariya alaihi salatu wassalam tsiran Allah da aminci sabata gare shi ya umarce shi bi khamsi kalimat da kalmomi biyar an ya amala biha yayi amfani da wannan kalmomin guda biyar wa ya amur bani isra'ila an yi amilu biha kuma ya umarce shi ya umarci bani isra'ila su masu yi amfani da wannan kalmomin guda biyar wa zakara minha cikin abin da ya faɗa sai sai wa amurukum ina umarta ku an tazkurullah ta'ala ku ambaci Allah madaukakin sarki fa inna misla zalik misalin hakan ka masali rajulin kamar misalin mutum ne kharajal aduwu fi ithrihi abokan gaba suke bin bayan shi sira'an da gaggawa yana gudu makiyan shi abokan gaban shi suna bin shi baya abinda suke fata su cimmar idan sun cimmar inda hali su kashe shi hatta idza ata ala hisnin hasinin yana gudu har sai da yaje jikin wani ganuwa ko wani bango mai karfi inda ya san in ya shiga ya kulle kan shi ya tsira daga sharrin abokan gaban zai samu kwanciyar hankali yana shiga fa aharaza nasahu minhum sai ya kare kanshi da wannan bangon da ya shiga ciki kazalika al-abdu hakanan bawa la yahruzu nafsahu ba zai iya tsare kanshi mina shaytani daga shaytani ba illa bi dhikrillahi ta'ala sai da ambaton Allah madaukakin sarki ashe ambaton Allah garkuwa ne shedan yayi kama da wani abokin gaba wanda yake binka yake yunkurin salwantar da rayuwanka amma shedan ba yana son ya salwantar da rayuwanka bane a yana son ya salwantar da imaninka idan ka rasa imani to baka da rayuwa ta jin dadi da kwanciyar hankali gobe da kiyama kenan amma abokin gaba idan yana binka a nan duniya ba zai iya raba ka da imaninka ba karshen abin da zai iya yi ma shine ya raba ka da rayuwanka in ya raba ka da rayuwanka kuma ka cika da imani to ka riba a cikin kasuwancinka to amma shedan har kullum yana bin ka ne domin ya raba tsakanin kai da mahaliccinka shi yasa Allah ke gaya mana cewa inna shaytana lakum aduwwun fattakiduhu aduwwa lalle shaydan abokin gaba ne naku makiyi ne fattakiduhu aduwwa ku rike shi a matsayin abokin gaba ku rike shi a matsayin maki saboda me a wani wuri sai Allah ke gaya mana ko ku anan Allah ke gaya mana cewa inna ma yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir inna shaytana lakum aduwwun fattakiduhu aduwwa inna ma yad'u hizbahu yana kiran jama'ar shi ne mutanen shi masu bin shi liyakunu min ashabi sa'ir don su zama yan wuta na'am falau lam yakun fi dhikri illa hadhihi al-khaslat al-wahida a cikin ambaton Allah ko da babu komai sai wannan abun guda ɗaya shine ka samu kariya daga barin yaudarar shedan lakana haqiqan bil abdi Allah ya tura lisanuhu min zikirin lahi ta'ala lalle da ya zama abu ne wanda ya cancanta kada harshen mutum ya rauni daga barin ambaton Allah maɗaukakin sarki wa Allah ya zal lahijan bi zikirhi kada mutum ya gushe yana mai furta ambaton Allah fa innahu la yuhrizu nafsahu min aduhi illa bi zikiri saboda mutum ba zai iya ba kanshi kariya daga abokin gaba shi wanda ke harar imanin shi in ba da ambaton Allah ba wala yadkhulu alayhi al-adu abokin gabar shi ba zai yi shigo zuwa gare shi ba illa min babil ghafla sai ta hanyar rafkana idan bawa ya rafkana daga ambaton Allah to sai sai dan ya samu damar da zai nasara akan shi fa huwa yarsuduhu a daidai lokacin sai ka samu shedan na zaman jiran mutum yana dakon shi fa'iza ghafala idan mutum ya rafkana daga barin ambaton Allah wa faba alai to a lokacin shaidan zai zabura kanshi waftarasahu kuma sai ya farauce shi ya zama nama a wuri kenan wa qala mudarrif ibn abdullah rahimahullahu ta'ala mudarrif ibn abdullah ya fada Allah ya masa rahama yace nazartu fi hadha al-amri na dubi wannan al'amarin da kyau min aina huwa wannan maganar daga ina take fa'ida huwa min indillahi subhana sai na samu magana ce daga wurin Allah madaukakin sarki thumma nadartu ala man tamamuhu sai na duba naga cikar al'amarin kuma daga wurin wa yake fa'ida huwa ala Allah ta'ala har yau sai na samu alƙawali ne daga Allah madaukakin sarki thumma nadartu ma malakuhu sannan sai na duba na ga menene mutum zai ta wace hanya zaka iya mallakar ba kanka kariya daga shedan fa idha huwa du'a shine yin addu'a thumma nazartu fi ibn adam sannan sai na tsaya na kallon mutum dan adam fa idha huwa mulka sai ga ya kwance baina rabbihi wa baina shaytan yana kwance gaban ubangijin shi kuma gaban shedan fa idha arada Allah ta'ala bihi khaira idan Allah ya nufaci alheri ga bawon shi ijtarrahu ilayhi sai ya jawo shi zuwa gare shi bi ismatihi da kiyayewar shi wa illa idan ko Allah ya nufaci jarar bawon shi khalla bainahu wa bainash shaitan sai ya bar tsakanin shi da tsakanin shaitan sai a wayi gari mutum ba zai iya katabus ba mutum ba zai iya wani yunkuri ba mutum ba zai iya ambaton Allah ba bare ya samu kariya daga shaitan abin jefewa idan ko har Allah ya nufaci mutum da rahama sai ya sanya shi harshen shi ya zama danyi akan ambaton Allah dukkanin azkar wanda musulunci ke bukata zaka samu harshen mutum yana tsarewa to Allah ya nuface shi da alheri kenan a duniya shi da kuma lahirar shi Allah ya mana muwafaqa idan idan haka ne zikrun wa du'a'ullah subhanahu wa ta'ala yin zikiri ambaton Allah da kuma roƙon shi huwa hisnul muslim shine kariyar da musulmi ke da ita wa hayatu qalbihi kuma shine rayuwar zuciyar shi wa qutu badanihi kuma shine abincin jikin shi wa sa'adatu ruhihi kuma shine jin dadin ran shi huwa manjatuhu min kulli sharrin wasu kuma ambaton Allah shine matsera da mafaka ta mutum daga dukkan shari da abin da yake mai muni wato rayuwar mutum tana ginuwa ne idan yana samun abinci lafiyayye yana ci za ka ga jikin shi na girma fata jikin shi na yi kyau kuma lafiya na karuwa jikin shi hakanan idan mutum ya shagaltu da ambaton Allah imanin shi zai ƙara ƙarfi zuciyar shi za ta yi haske amma idan da mutum zai kaɗaita daga barin ambaton Allah maɗaukakin sarki za a wayi gari zuciyar shi ta yi duhu babu hasken alheri tare da ita babu imani tare da ita babu halawa ta musulunci kamar yadda da jiki zai rasa abincin da ya kamata ya ci za ka ga ma'abucin jikin na ramewa fata jikin na canzawa daga kyawu zuwa rashin kyawu sai dai mu fahimta abinda Allah madaukakin sarki ke lura da shi a cikin bawa shine zuciyanka idan har zuciyar bawa mai kyau ce a wurin Allah wannan gangan jikinka kowane iri ne ba matsala bane to abin da ke raya zukata shine ambaton Allah madaukakin sarki wa inna min ashmal wa ashal wa asah ma yuri ma yurshiduhu ila dhikrillahi ta'ala wa yu'inu ala du'aihi subhana huwa kitabu hisnil muslim wa inna min ashmal ka sani na daga cikin abubuwa mafi tarawa wa ashal mafi sauki wa asah mafi ingancin ma yurshiduhu ila zikrillah abinda zai shiryar da mutum zuwa ga yanda zai ambaci Allah ambato mai kyau wa yu'inu ala du'aihi subhana ya kuma taimaka mar wajen roƙon Allah madaukakin sarki huwa kitabu hisnil muslim shine littafin hisnil muslim akwai rubuce-rubuce da yawa wanda malamai suka yi a da da yanzu Allah madaukakin sarki ya saka musu da mafi alherin abin da yake saka bayan shi mu'mine da shi ta hanyar azkar karkashin karantarwar manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam malam yace daga cikin rubuce-rubuce mafi kyau mafi tsari shine littafin da ke gaban mu na hisnul muslim li shaykh al-fadil sa'id ibn ali ibn wahab al-qahdani hafizahullah ta'ala shine babban malami wanda aka san shi da sa'id ibn ali al-qahdani Allah madaukin sarki ya kare shi وقد لقى هذا الكتاب على صغر حجمه قبولا واسعا كبيرا وقد لقى هذا الكتاب حقيقه wannan littafin ala sigari hajamihi a bisa wato kankantar yawan shi ba littafi bane babba mai yawan takardu idan ka dubi hajamin shi girman shi littafi ne karami amma tare da kankanta shi ya hadu da kabulan ansa ko tariya ya samu amsuwa wasi'an mai yalwa kabiran mai kuma yawa littafin hisnul muslim ya kai matsayin da fala tajidu fala takadu tajidu baitan illa wa fihi hadha alkitab kusan zai yi wuya a ce ka shiga wani gida a ce a gidan babu littafin hisnul muslim bal la takadu tajidu musliman kusan ba za ka samu wani musulmi ba laysat lahu nuska minhu a ce ma baya da kofin littafin khasatan bihi littafin da zai zama nashi ne yana mallakar shi bal ba ma haka bane wa min ashadd iqbalin nasi ilai saboda yanda mutane suka anshi littafin suka yadda da shi turjima ila iddati lughatin alamiyya an fassara shi zuwa ga yarurruka mabambanta masu tarin yawa a duniya an fassara shi da yare kaza an fassara shi da yare kaza an fassara shi da yare kaza to kusan abinda malamai ke kyauta da zato ga littafi idan mabucin shi ya rubuta littafin ya zan ya samu ansuwa malamai suna kyauta da zaton ikilasin wanda ya littafin Allah madaukakin sarki ya masa muwafaka da kuma mu baki daya hakan gaskiya ne inna misla hadha kitab misal littafi irin wannan yajibu an yi utana bihi ya zama wajibi a kula da shi wa yuhdam a kuma hidimta masa khidmatan ilmiya hidima irin ta ilimi wanda na darsi hidima da malamai ke yi wa littafin shine yi masa sharhi ga duk wanda ya samu dama sannan fassara shi da yaran da kake ganin in an fassara zai taimaka mutane karantar da shi a majalisu na ilimi to wannan shine yi wa littafi hidima domin amfanar al'umma musulma ولقد سئلت mai sharhin yace an tambaye ni an aba alaihi sharhan in sanya sharhi yu'inu ala fahmihi wanda zai taimaka wajen fahimtar littafin wa yurshidu ila ma'rifati ma'ani ya kuma yi jagoranci tare da shiryarwa wajen sanin ma'anonin shi فوجد هذا السؤال في قلبي مكان الرهبة sai zuciyata ko wannan tambayar ya samu wuri mai yalwa a cikin zuciyata ma'ana lokacin da wasu daga cikin masu yi ilimi hidima suka ga ya bukata a yi wa littafin sharhi sai suka tambaye shi wannan malamin cewa ya kamata a yi wa littafin hisnul muslim sharhi sai tambayar ta dace da abin da ran shi ke so kuma ya amintu zai ma sharhin da haka fasara'atu sai ne gaggawa musta'inan billahi al-azim al-karim ina mai neman taimako da Allah mai girma wanda yake mai karamci ila al-ijaba zuwa ga ansa abinda aka tambaye ni mustafidan fi dhalika min shuruhil kutub as-sitta sannan na nemi fa'ida abinda ya taimaka mini wajen sharhin littafin nan akwai littafan hadisi guda shida wanda ake shi da su kutubus sitta irin su bukhari da muslim da sauran guda hudu da suke bayan su wa ghairiha da ma wasu wanda ba su ba min shuruhi kutubis sunna daga sharhuha na littattafan da ke karantar da sunnar manzo sallallahu alaihi wasallam wa aidan bayan haka min sharhi ala kitab al-kalimu tayyib sharhin da shi malam yayi a littafin al-kalimu tayyib shi ma yayi amfani da shi wannan littafin wajen sanin ma'anonin abin da zai fassara ko yi karin bayani ga wannan littafin shi ku alkalimu tayyib littafi ne na shekul islam ibn taymiya rahimahullahu Allah ya masa rahama walam a'adu zalika ala al-ghalib mafi yawancin rinjaye mafi yawancin lokuta ban bana dangana maganan zuwa ga littafin kaza wannan ko likafatul istifada minha saboda yawan abin da zan amfana a cikin su wa khashyata ithqalil hawashi kuma saboda jin tsoron kada bayanan da zan yi su zama masu nauyi ga shi mai karantawa ko kuma mai nazari wa aidan bayan haka lima fa'altuhu saboda abin da nayi min tasarruf fi ba'd alfaziha ahyanan canza wasu sashi na lafuzza a wasu lokutan idan hali ya kama walaqad abqaitu kitaba hisnul muslim na bar littafin hisn muslim alama hu alai a bisa yadda yake wa abqaitu takharijat na bar takhariji wato shine matsayin ko sanin matsayin hadisi ta bangaren inganci ko rashin inganci wata aliqat da kuma ƙare-ƙaren bayanai allati fil hashiya wanda ke gefen littafin na bar su kama hiya kamar yadda yake illa annal musannifa hafizahullah sai dai wanda ya rubuta littafin Allah ya tsare shi lami ya zukur arkamal ahadis bai faɗi nambobin hadisi ba fi takhrijihi fi ghalib a mafi rinjayen takhrijin da yake baya faɗin lamba fara'aitu an aba'a baina ma kaufain sai naga ya dace tsakanin guda tsakanin baka biyu in sanya azwal hadisi ila raqmihi wato jingina hadisi zuwa ga nan bashi domin wannan zai taimaka wa ɗalibi a lokacin da yake neman ƙarin bayani wa an an kula ba a talikat sannan in cirato wani ɓangare na ta'aliki ailal matani a sharhi zuwa ga matani ko kuma sharhi wa aidan bayan haka laqad kanat minni takhrijat ni ma ya kasance ina da takhriji lil ahadis ga hadisai allati waradat fi sharhi hadisan da sun zo a cikin sharhi fara'aitu tamyiz al-hawashi sai naga akwai bukatun in bambance abin da yake hashiya abin da yake gefe guda faramaztu to nukan yi nuni ila takhrijatihi idan zan fitar da ma'anan hadisi wata alikati ko karin bayani in hakan zai faru nukan yi nuni da harafin qafun idan mutun ya qafun abin da yake nufi takhriji ko kuma ta'liqi wa ila takhrijati amma ni nawa wa ta'liqati da kuma ta'liqina nikan yi amfani da mimun mawallafin littafin shine Imam al-Qahtani idan mai sharhin zai yi ramzi zuwa ga hadisi wanda shi malamin yayi takhriji ko karin bayani to yakan yi alama da kafin wannan ba magana shi bace magana ce ta mawallafin littafin na asali amma idan takhrijin shi ne ko karin bayani yakan yi amfani da mimi wannan kuma shine abin da ake ce da shi tsare amana ta ilimi wato ka jingina kowace magana zuwa ga mai ita magana ka kai ka batta zuwa gare ka kar ka ɗauki maganar wani kamar yadda ita taka walakad hawaltu juhudan na yi ƙoƙari jahidan ina mai mayar da hankali ko jihadi an aja'ala sharhi in sanya sharhin da zan yi haza wannan ya zama sahalan mai sauƙi wadihan ya zan bayanin shi ya fito fili khaliyan min at-taqidat ya zama ya kaɗaita daga barin taƙi wato ƙulli ko wahala wajen fassara ko fahimta wa arju an akuna ina fatan in kasance ƙadwo fiktu ya zama Allah ya yi mun muwafaka ila sadadi was sawabi wajen dacewa da kuma daidai wa junnibtul khata ina fatan Allah ya nisa da ni daga barin kusakurai wa zalal da kuma zamewa wal khalal da kuma samun gibi wallahi alazim arju Allah mai girma shi nake fata an yajziyal musannifa khairul jaza yayi sakamako na alheri ga mawallafin littafin wa an yarzuqani wa iyyahu almuslimin jami'an alikhlas ya arzutani da shi da sauran musulmi baki daya Allah ya arzuta mu da ikhlasi shine tsarkin zuciya fil qawli wal amal a magance da kuma a aikace wa ya hadina sawa as-sabil ya shirye da mu tafarki na daidai wa yaqina sharra anfusina ya kuma kare mu daga barin sharrin kawunan mu wa ya hafizna min kaidi shaytani wa sharri ya kuma kare mu daga barin makircin shaytan da kuma sharrin shi wa yaj'alna min adh-dhakirin lahu subhanahu katira ya sanya mu daga cikin masu ambaton shi masu yawa ko kuma su ambatan shi da yawa wa sallallahu wa sallama ala nabiyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in malam yace wa akhir dawana karshen abin da zamu fada addu'ar mu shine alhamdulillahi rabbil alamin mu ce godiya ta tabbata ga Allah ubangijin talibai katabahu wanda ya rubuta wannan muqaddima shine majdi ibnu abdul wahhab al-ahmad wanda ake yi mar alkunya da abu muslim غفر الله له الله يغفرتا مس وعفى عنه ya kuma yafe mas ya rubuta wannan lailatul khamis a daren alhamis wannan mukaddimar da ya rubuta ta ya rubuta ta a daren alhamis 27 ga watan safar shekara 1426 hijriya wanda idan mun duba satin da ya gabata lahadi kina rana irin ya ta yau wannan mukaddimar tana da shekara goma sha biyu daidai almuwafiq wanda ya muwafaka a da shida ga watan nisan miladiya ta dubu biyu da biyar ya rubuta shi ne a garin sham a kuma urdun garin sham a urdun a azzarka sai kuma nambar akwatin gidan waya dubu ɗaya ko ko dubu goma sha uku da ɗari ɗaya da goma sha ɗaya sai kuma sundukul barit dubu biyar da ɗari takwas da ashirin da bakwai muna fatan allah maɗaukacin sarki ya mana muwafaka ya kuma dakatar da mu ya datar da mu ina ganin da wannan mukaddimar guda biyu ya kamata mu takaita kasantuwar mukaddima ce bayani ne akan dalilin da yasa aka rubuta littafin da kuma dalilin da yasa shi mai sharhi ya sharhi littafin da takaitaccen abin da ɗalibin ilimi ya kamata a ce ya sani dangane da ƙoƙarin da masu rubutu suke bayarwa wajen hidimtawa addinin musulunci wannan yasa muka karanta mukaddimar sama-sama haka amma idan Allah ya sa mu ya kai lafiya sati mai zuwa to za mu tashi akan matsaloli waɗanda suke da alaka ko suka ratayu da ambaton Allah da kuma addu'a wanda babu ko suka fa'idoji ne masu tarin yawa kafin mu shiga cikin littafin za mu karanta waɗannan fa'idoji aƙalla har guda 60 babu ko shaka fa'ida ɗaiɗai har guda 60 ta isa ta zama guzuri ga wanda yake da mayar da hankali da kuma sha'awa wajen sanin yaya zai bauta wa Allah maɗaukakin sarki ya zai kiyaye karantarwar manzon Allah dangane da abin da ya shafi azkar to ɗan uwa kusan mu yi hakuri zamu ga littattafai a hannun wasu ɗalibai suna karantawa wani bawan Allah ne ya alƙawalin ba mu littafan mu karanta su a nan wurin satin da ya gabata na ce muku mun nemi littafan ƙwarai mun rasa to wanda adadin abin da ake bukata na littafan suna da yawa to amma cikin nufin Allah wanda ya zo hannunmu yanzu adadin kaɗan ne amma dai muna kan ƙaidin nema in Allah ya yarda don haka muka ga cewa wanda suke hannunmu mu raba ɗaliban a cigaba da amfani da su sauran wanda ba samu ba su kuma yi haƙuri dai muna kan nema don wanda suka zo hannun ma cikin kaya aka samu su kwarai da gaske kamar sun zama tsohuwar ajiya ne amma mun bincika kano katsina cikin nufin allah littafin ya yi wuya kwarai to amma dai masu sayarwa sun yi mana alƙawarin cewa suna da kaya akan hanya kuma da zaran kayan sun iso za su kawo wannan littafan don har ma mun bayar da kudaden an ba su abinda muke fata allah ya kaddara cewa samuwar littafin ya zama kusa ba a nesa ba da haka wanda suka samu littafin sai su rike shi da kyau in an zo darasi wanda ke kusa da su su rika musharaka suna dubawa kafin Allah ya sa sauran su zo wanda za mu yi amfani da su muna fatan Allah madaukin sarki ya mana muwafaka ya kuma datar da mu abinda muka faɗa ya zama na daidai Allah madaukin sarki ya ba mu radan shi wanda ba kuskure kuma Allah madaukin sarki ya gafarta mana abinda na saba yin magana akan shi lokaci bayan lokaci don sake maimaita sun yanzu ma wato shine ikhlasi da take zuciya dan Allah cikin dukkanin abinda mutum zai faɗa da kuma abinda zai aiwata mun sha magana a wannan majalisi mai albarka cewa Allah madaukakin sarki yakan biya ladar aiki ne idan aikin ya suka sharuɗa guda biyu idan aikin yayi kama da irin aikin da manzon shi ya koyas idan kuma aikin akwai ikilasi a cikin to sai Allah ya bada lada idan kuma ya zama aikin babu ikilasi ko ya saba wa yanda manzon shi ko yas babu ko shakka Allah madaukin sarki ba zai bada lada ba muna fatan Allah ya arzuta mu da ikilasi Allah ya tsare mana imanin mu Allah ya tsare mana musuluncin mu